على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yau babu tambayoyi ko ya kuri sai dai wata tambaya da na yi alkawari jiya a masallacin juma'a da wani ya aiko zan amsa kawai ita ce zan amsa a nan yana tambaya cewa idan mutum yana zina sai kuma ya mutu a kai shi ya zama dan wuta ko ya hukuncinsa duk wanda ya mutu yana sabo al'amarinsa yana ga Allah ne idan ba mutum ya mutu yana shirka ko kafirci ba ba ka yanke masa cewa shi dan wuta ne ko menene laifin da yake yi in dai ba kafirci bane al'amarinsa yana ga Allah in Allah ya ga dama ya masa azaba in Allah ya ga dama ya yafe masa amma dai ko ma Allah ya masa azaba ba zai dawwama a wuta ba in dai baya kafirci wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa tambayar ta biyu shine idan bai yi je yayi mafarki ba amma ya gama ni ya fita masa yaya sai yayi wanka mana ana la'akari da fitan maniyin ne ba ana la'akari da mafarkin ba shi yasa in yi mafarkin amma kuma maniyin bai fito ba to babu komai a kansa fitan maniyi shi yake sa wanka ya zama mutum yana da janaba ina amfani da wannan dama in gabatar da babban bakonmu a fadilatu sheikh a doktor umar garba dokaji daga gombe abu abdallah wanda ya kawo mana ziyara kuma Allah ya sa ya zo wannan majalisi zai albarkace mu da waɗansu kalmomi da za mu amfana da su idan ba ku manta ba malam umar ɗaya daga cikin manya-manyan abokanmu ne tun kafin tafiya jami'a da kuma muka je muka yi jami'ar ta madina tare da cewa yana gabanmu kuma Allah ya sa abotarmu ta ɗore akan alkhairi dokta ne a shari'ar musulunci kuma shine din na sashen a arts and islamic studies ko kuma abin na a college for legal and islamic studies ta jihar gombe wadda take na faɗa in ba manta ba kuma yana da hannu mai tsayi na albarka akan wannan darasin don ba manta ba shekaru a nawa kenan zan tuna tun bayan da muka fara wannan darasi shine wanda ya zo ya sa dole a fara recording ba ku manta ba da muna ta karatun mu mun hana recording daga baya zai ce bai da wannan bid'a ba sai ya kawo wata bid'ar sabuwa ta recording da wannan bid'a ta sa ake aiki har yanzu haka zai zo ya faɗa mana kalmomi na shiryarwa Allah ya masa muwafaka kuma ya datar da mu da amfana da abin da za mu ji daga gare shi Abu Abdullah tafaddal mashkuran
الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Ubangiji ya yi mana albarka, Allah yi wa malam albarka, Allah ya muku albarka. Me yasa na fara da kaina sannan malam. da na tashi fara da kaina yana hada da ku gaba da Allah mana albarka eh idan na kira kaina ni kadai akwai matsala amma na dan raba da ku sai dan samu wata albarka sai na abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsika summa bi man ta'ud ka fara da kanka sannan da wanda kake abin nan daukan nauyi ku an fusa ko ko ku ahalikum aka ce ne gam da ahalikum nara malai na masa addu'a alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi wallahi akwai dan abu da ya burge ni sai kuma ya naji bai burge ni ba daga baya da naji ya ce subhanakallahumma bihamdik sai na ce alhamdulillah Allah sa bai ga shigowa na bane ba sai na yi magana a nan ba sai na ji daɗi da ya ce abu abdullahi na ji ba daɗi sai na yi magana Allah ya saka malam da alkhairi wato ba na so na fada da abin da zan fada ya yan uwa duk wanda Allah ya azurta shi da gurin da ake karantar da shi fikihu fikihu kuma aka yi dace mai karantar da fikihun nan yana taɓo maka wasu abubuwa da suka shafi aƙida aka sake dace saƙon da ake isar maka ta wani irin approach ne wanda kana jin karatun kana nishadi za ka fito da bacin ranka yar kankanuwa ka tafi da farin ciki katotuwa Allah mutum ya gode wa Allah da samun irin wannan majalisin abu na biyu yayan uwa karantar da fikihu sunansa karantar da fikihu ko gane ba kowa zai iya zuwa ya karantar da fikihu kowa zai iya ba wani littafin ba umdatul fiqh ne na jin ko to ko ala ramma zai zai muraja ya zauna kan kujerar nan a saman lasfika wallahi zai karanta ko sai da matsalar take babban problem na fikihu shine fito da misalai da suke daidai da kai ba misalan baya ba fa ya za a yi misalin da aka yi shekara 850 shi ma na 850 ɗin kirkiro shi aka yi malam ba haka ake ba duk abin nan hanafiya abu bai faru ma zai ce in abu ya faru fa saboda bai faru sai su ba da shi a littafi to malamin fiqihu haɗaɗɗe afwan malam kai hakuri shine wanda zai aya ya yi tunanin yanzu wancan misalin da suka bayar wanne ne irin naka na gabanka wanda yanzu nan ɗazu ya faru kuma shi ake so a saka maka na rantsa da girman Allah Dr. Mansur yana daga cikin masu irin wannan abu yayi hakuri ban so a ce yana nan nake faɗan wannan abun ba zaman da na yi a nan gurin na samu ina ganin na ɗebi wasu fa'idodi na wasu daga misalai da yake fitarwa shi yasa karantar da fiqh ba ka zauna ka dau abin nan kana cewa eh ayan yi kaza inna ma yustakhraju min al-baqi inna eh ai kun san shi shi shi bakance akwai muallaf akwai mutlaq to kaga shi mutlaq din nan shi ha haba da Allah a dauko misalai a yau din nan me ya faru wani fa misalin da za a dauka inda za a taba zuciyarsa zaka ji malam da ni yake ko ba haka bane so abu mai muhimmanci a harkar karantar da fiqh muhimmanci shine ba da misali kuma misali ba na nesa ba na kusa na kusan kuma da ya shafe ka duk yan masallacin kowa ce wallahi da shi ake to wannan shine ana karantar maka yau malam addu'a Allah ya kara masa girma Allah ya kara masa daraja Allah ubangiji ya kara masa jagoranci irin wayannan karatukan da ake da approach din da ake bukata Allah Ubangiji ya ƙara mana irinsu Allah ya masa taufiki ina ganin gurin zan dakata subhanaka allahumma bihamdik ina ga ba dan abu ɗaya da nake so na fada mas'alan an-nazar al-mu'allaq kun san muna cikin dan lalle kalita abubuwan malikiya ne an-nazar al-mu'allaq inda al-malikiya suna kasa shi kashi biyu suna kasa shi kashi biyu wannan kashi biyun da suke yi akwai wani ra'ayi na shekul isa bin taimiyya ne ke sannan gara fitarwa don a gane hatsarinsa nazarin mu'allaga ya Allah in kayi mun kaza zan yi kaza wannan makaruhi ne wannan makaruhi ne na ji haka shi ma malam ya ambata in kayin kaza zan yi kaza ta yaya zama makaruhi a lokacin da kake ga zan yi kaza din nan bai da alaka da abin da Allah zai maka kai dai ka san Allah zai maka ko da ba za ka masa wannan din ba to wannan ka ka aikata makaruhi a hakan in kuma kana ga abin da za ka yi wa Allah ne za ku yi canji azumin da nan yin na san in ba maka azumi ba Allah ba za ka iya mun abin ba wannan haramun a wajen malikiya ya yan uwa na ga wata magana da shekul islam yake cewa yu'addi ila al-kufr yanzu Allah yanzu Allah ka ce in ka yi kaza shine zan yi maka kaza shi sa wasu a jumlace ma suke cewa bakancin ma gaba ɗaya makaruhi ne a jumlace ma wasu gaba ɗaya suna cewa makaruhi ne shekul islam muhammad bin salih al-uthaymin ya ce karka ji an ce makaruhi ne kuma ka ɗauko faɗin allah madaukin suke yufuna bin nadri ko wa yakhafuna ana yabon bayin Allah ko menene farko can baya innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura sai aka ce me ana yasrabu biha ibadullahi farjunaha tafjira sai aka ce me yufuna bin nadari ana yabon su ana yabon wasu bayin Allah kuma an ce bakancan kansa ma problem ne ba kyau bari fito maka da yaren bahaushe yin bakance ba kyau nan kuma ana yabo to ba kai da kai bakancan ake yabo ba cika alkawarin bakancan ake yabo amma bakancan a asalin sa la ya ci bi khair in ji annabi nassin hadisi innama yustakhraju bihi min al-baqil kazamin marowaci da baya yi wa Allah nafila baya yi wa Allah sadaka mala'iku suke makure shi sai ya fada da ƙarfi ake karba abinda ake makure ka karba ina yake da alkhairi a cikinsa amma kuma cika shi kuma akwai yabo inni nazartu iramani sauman an ukallima al-yawma insiya wannan shar'u man qablana ne tazo can baya ko su sai na Umar sun yi sai na Umar da ya yaushe a jahiliya yayi amma annabi ya nuna masa akwai yabon cika shi din ka biya din akwai yabo ina ba ta gane Allah ya mana gafara Allah ya tsare mu yayan uwa ba kance in kai ka bari mana sai ka samu abun alkhairi ka ce bi lahi zan yi kaza me yasa sai ka dora wa kanka sallah nawa aka wajabta mana sallah biyar ko sai ka kara wasu nafila su ma su zama cikin wajibai an gane magana an ce sallah biyar yanzu ka ce kai ma kai nafila raka hamsin yanzu ya zama sallah nawa salawatul khams al mafruda da kuma nawafil ko ashur raka'at mafruda kamar ko ka tashi kai ta sallah tsakiyar dare idan kai sallar sai ka ce ya Allah abin da ka min din fa nake ta gode maka akai me ne ka ce dole yana yi ba sai ka ce wahala kai ta yi ba shi yasa alakar ka da ubangiji abu ukun nan in ka rike su za ka yi ta samun naja a kullum shukrun ni'ima as-sabru 'ala al-musiba at-tauba 'ala adh-dhanb duk wanda Allah ya azurta shi da wannan wallahi dan aljanna ne insha Allah kana samun nema gode wa Allah ba sai ka dora kanka wajibi ba kana samun masifa ka tuna ni'imar da Allah ya maka don problem din mu shine masifa in ta muna ta da hankali a lokacin da sai Allah ya maka ni'ima ashirin sai baka masifa daya kake tuna ni'imar da ya maka wani fa kunnan ne zai ta cewa amma duk garin nan sai an sani har a facebook ka gan shi ya langwabe ya sa bargo to ba ni da lafiya to san da baka da lafiya kayi haka ka ce alhamdulillah ina da lafiya don Allah ana haka to in ka samu masifa koye ta koma ga Allah ka yi haƙuri gode wa Allah ne muka ce Allah kamun kaza kamun kaza yanzu dan kamun kaza shine zan zan damu kai Allah akwai sona da kake daga tsoron min abu kaza ya Allah na gode maka ka bani sa'an cin wannan jarabawa din ta ubangiji kai ne mai kaza to kuma kana fadawa kuskure kuma sannan kuma koma ka ce Allah dama ka fada dama ba ba ni ba masumi bane ya ubangiji ka san ni din nan zunguri kanka ka ganni ni ban kyauta ba ya Allah yafe min Allah wa'annan abubuwa wala yana ƙara maka kwanciyar hankali da nutsuwa da samun cikawa ta gari da izinin Allah a shahid abin da ya na kawo wannan shine wajen shukuru lillahi tabaraka wa ta'ala babu lazimtawa kai babu wajabtawa kai ka tashi kawai ka yi ta yi kuma wannan babi din galibi in kaga mutum ya tashi sallar dare ya tashi roƙon Allah ne haka ne ko ba haka bane ba wanda zai ce ya tashi dare me za ka yi ya ce Allah zan gode wa Allah godiya nake so ne wa Allah kawai ba yanzu in ce ba ni wani abu ba to ka tashi ka ce ya Allah na gode maka wallahi ya fi ka tashi ka ce Allah ba ni la in shakarto wannan kai garo ka Allah ne ya kara maka da wanda Allah ya kara maka saboda wani dalili da wanda ka roƙa ya baka dan roƙo wanne zai fi albarka ka tashi kawai ka ce na tashin gode maka ne ya Allah mutum nawa suna asibiti ni kuma yanzu gani lafiya na kalau Allah ina gode maka mutum nawa he sun kwana uku ba su ci abinci ba ni kuma kullum ina ci Allah na gode maka yalla mutum nawa suna kaza ni kuma gashi ba haka ba Allah na gode maka kawai ka ce Allah abin da na tashi ne kenan ka koma bargonka ka ce sai asuba kuma ya Allah kai kana da samun nema Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ya mana jagoranci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dr. Umar Allah ya saka mishi da alkhairi wato saboda karin bar shikenan saboda kar in bar jinga ya zama sai gobe gobe in an yi karatu gobe zan ba da dama amsa tambayoyi ina da wani sako ne da nake so in isar musamman wa matasa takaitacciyar nasiha ce wadda abin da ya jawo zan yi magana a kanta shine halin da matasa suke ciki na yawan bukatu da kakanikai akan gwagwarmayar rayuwa talauci rashin aiki damuwoyi da ɗawainiyoyi da sauransu waɗannan abubuwa suna damun duk wanda yake da damuwa da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna damun mu kwarai da gaske duk lokacin da na ga wani matashi daga cikin musulmi yana cikin wata takuwa yana damuna kwarai da gaske irin yadda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwa da damuwan mutane yana damuwa da halin da mutane suke ciki kuma musamman halinsu na kafirci la'allaka bashin nafsaka Allah ya kuno mu'mini kamar annabi zai kashe kansa saboda bakin ciki an kiya musulunta to duk wanda yake jin tausayin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam in yaga suna cikin wahala zai damu mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ganshi yana wahala dole zaka damu musamman kuma matasa waɗanda su ne suka fi zama wato gishiri a cikin kowace al'umma wannan hali da ake ciki ina amfani da wannan dama ne in ba ku wata 'yar shawara ita ce ku ɗan ɗora a kan maganan da yanzu dr umar ya yi wannan formula guda uku suna da matukar muhimmanci akan sirrin nasarar rayuwa kar ku dinga fidda tsammani daga rahamar Allah duk wahalar da kuke sha ina a rubuce ki a wurin Allah ya sani kuma yana gani duk abin da kuke ciki kuma kana yin ibada kana yi Allah yana gani yana son ka akai wa in tashkuru yardahu lakum wannan bai da alaka da cewa bai baka abu kaza bai baka abu kaza ko ka roki kaza bai baka ba bai da alaka daga cikin su kwata-kwata saboda kar ku zamo abin ya yawa har ku fara fidda tsammani ko ku fara muna na zato ga ubangiji ubangiji yana son ka saboda kana ibada saboda kai nagari ne allah baya son ka wai saboda kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da ilimi zalla allah yana son ka ne saboda kana yin abin da yake so shi yasa ya baka ilimi zalla bai baka muwafaka akan aiki da shi ba ya baka dukiya ya baka mulki ba shi yake nufin Allah yana son ka ba ya baka abin da zai ke so shi ne abin da yake nuna Allah yana son ka Allah baya bada kowa wannan sai wanda yake so wallahi in ka ga Allah ya baka waɗannan abuwa da ya faɗa an gane ko shukurun ni'ima gode wa Allah akan ni'ima halin da kake ciki koyaya ka gode wa Allah akai ka rika kuma tunawa da mafi girma daga cikin nimomin duk kana da su sauran fa duk mustahabi ne musamman ku matasa kun fi kowa lafiya kun fi kowa karfi da ma har kana neman ya za ka yi amfani da karfin ka samu to ku rinka kara hope a wurin Allah cewa Allah madaukin sarki yana son ku da ka zama nagari kar ku muna na zato ga ubangiji sannan kuma da yawan istighfari akan laifuffuka yawan istighfari a kan laifuka da yawan muhasaba wa kai duk abin da yake fusata Allah ka yi kokari ka guje masa sannan kuma sirri na biyu wannan shine na alaka tsakaninka da ubangiji kenan sirri na biyu da yake kawo nasara a rayuwa da za ka zo ka ji mamaki akan yadda in Allah ya tashi ka maka canji shine ka yi ƙoƙari ka zauna lafiya da mahaifanka kuma su maka addu'a yana ɗaya daga cikin sirrin ci gaban rayuwa wallahi gare ku matasa ku sadaukar da kanku wajen hidima wa iyayenku ko da su ba daidai suke muku ba ku yi haƙuri akan ku yi abu mai kyau wa iyayenku duk wanda Allah ya bashi mahaifiyarsa tana da rai ko mahaifinsa yana da rai ko duka biyun ya yi iya kokarin sai nemi yardar Allah ta hanyar biyayya wa iyayen nan ka je kai ta nafila ta dare kai ta azumi na rana wallahi kai biyayya wa mahaifinka wani lokaci ya fi maka akan kai wancan ka je ka masa aiki ya ji daɗi ya ce Allah ya maka albarka sai ka samu sama da abin da zaka kwana kana sallah kana roƙon Allah haka kuma mahaifiyarka
mutane sukan samu wani buɗi daga Allah da zai ba su mamaki wallahi wani abu ne kawai da mahaifinka ya ji daɗi akwai wanda mahaifinsa ba zai iya a gabansa ya ce Allah ya maka ba akwai kuma wanda yake da irin faɗa irin wannan amma wallahi duk wanda ya ji daɗi Allah ma ya ji a madadinsa ko da bai faɗa ba ai kuma ba wanda baya son alheri ko shedan ne to in aka yi in ka yi wa iyayenka dama ba su kake bautawa ba kana bautawa Allah ne Allah ya ce a musu don Allah ku rinka kyautata wa iyayenku kuma ku rinka sa musu farin ciki kuma duk dan abin da ka samu ka san ma iyayenka ka ce a mun addu'a amma yana ɗaya daga cikin sirrin wargajewan al'amura na rayuwa shine ya zama iyayenka ne suke haƙuri da kai kai baka haƙuri da su yana sa Allah ya jarrabe ka kai ta neman abu wallahi ka rasa ina ga muku wannan sirrin wallahi ku rike shi sannan abu na uku shine hope da struggle karka yadda ka karkarka gajiya wannan kuma shine nake so muku tambihi akan akwai damammaki da yawa da naga waɗansu bayan Allah sun sassamu amma ku a nan gaskiya kuna yin baya akai kuma sakaci kuke yi akan sai ku ɗauka ko na gwada ba zan samu ba akwai wata ɗabi'a da muke da ita ta cewa duk wani abu moro-moro to ba a taɓa samu sai kana da wani a sama da ya tsaya maka haka ne to in akwai wani a sama waye a ƙololuwa baka da shi ne yanzu in Allah ya tsaya maka akwai wanda ya isa ya hana shi kai ne fa kake ce Allahumma la mani alima a aqaita duk wanda ka bashi ba wanda ya isa ya hana shi wala mu'tiya lima mana'ata duk wanda ka hana shi ba wanda isa ya bashi kuma ka tsaya kana wani damuwa da wani wani bawan Allah ne ɗazu ya kira ni wani ɗalibin mu daga Katsina Bashir ya ce in ce ku masa addu'a muna masa addu'a Allah ya ƙara masa albarka wannan Bashir din ɗalibin ilimi ne ban taɓa haɗuwa da shi ba sai sau ɗaya sai ya zo a kullum yana kira na yana bibiyan karatun da sauransu kuma ya 'yan tambayoyi ya zama ya gama karatunsa ta jami'a ba aiki ana nan kullum addu'a kullum addu'a irin yadda ba tsammanin wala wannan bawan Allah ya yi applying kamar da wasa ba ya ga vacancy a federal inland revenue service ɗaya daga cikin da ya bi ko ina kuɗi kenan a Najeriya inda ni na sani wallahi manya suna bayar da cuwa-cuwa ta naira miliyan biyar don a ɗauki ɗansu naira miliyan biyar za ka ba in dai kana son aiki a firs miliyan hudu miliyan uku miliyan shida mutum zai biya wani ya samu wani bai samu ba saboda kana zuwa za ka mai da kudin wannan yaro shi yansa ba kowa bane kuma wallahi ba wanda ya tsaya masa kuma bai taba neman kowa ba kawai sai ya cika online da wayarsa kawai sai ya koma masallaci ya addu'a kawai sai ga waya sai a kira shi kai ne wani wani eh mai lamba kaza kaza kaza eh to ka zo ana neman ka ka an dauke ka yana gani kamar da wasa ne ko irin yan kuwan nan din nan ne yanzu dai ma'aikaci ne yana ga mu yanzu abubuwa sun dan yi abubuwa sun canja an fara magana aure an fara magana za a sai gida a wuri kaza shikenan ya sha kwana kuna nan nan kuma wallahi da yawa daga cikin ku kuna da irin wannan damar amma kai ba za a gwada ba saboda ba za ka samu baban da kowa wai ga maka ai wallahi je ka danna goshinka a ƙasa ka ce wa Allah gani kuma ka tashi ka nema ka ce na bar maka al'amarin a hannunka in Allah bai baka ba dama ya san ba naka bane ko ka je wajen wani wallahi ba zai iya sama maka ba yawan dogara da muke akan mutane da cewa wani zai iya mun wani zai iya mun shi yake kashe damammaki da yawa sai zama sai su inda za su samu kai da ka rike Allah Allah kuma yana ce zo kai ma baka kai baka zo ba Allah kuma ba zai baka ba sai ka zo nema ina da misali wani irin wannan wani bawan Allah a Jos shi na manta sunansa na ji yana yana bukur ne yana yawan kira na shi ma yana bin karatu ka haka ci dan Allah mala a taya mu da addu'a ban samu aiki ba ina so in taimaka wa iyayena ban samu aiki ba ina ce masa kai hakuri Allah zai kawo in Allah ya so a ci gaba da addu'a ce ma iyayenka su maka addu'a wallahi ranar na sa gani message ɗinsa na ce to wannan yau ma a taya shi da addu'a ke sai ce malam alhamdulillah kawai sai ya turo mun kofin appointment ɗinsa kun san inda suka ɗauke shi aiki wallahi united nations ya ce ga appointment ɗina an turo mun kamar wasa ba ya aka ce ya gani irin wannan abun online ya cika dama kuma irin wannan akan samu akan samu vacancy na jiha kaza amma ba wanda ya nema saboda mutanen mu ba suna gani ba za a samu ba sai kawai ya cika shi ta na ce dama nan catchment din yana da sai aka kira shi aka masa email aka ce ya tura wane ne ya tura ya yi wane ne aka turo ta waya aka masa interview shi kenan kawai sai ya turo mun an yi posting ɗinsa zuwa new york an ba shi wane ne wane ne sakatare kamar wasa ba sun yi magana da shi sun ji ya iya turanci ya iya waye ya karanta kaza shi kenan je ka sauran aikin za a koya maka sannan a nan dr ashiru kun san shi yana abin da mai zama a nan ya yi ta magana ya yi ta posting akan cewa akwai scholarships da yawa na shi bane duk waɗanda suke gani sun san ya yi ta turo wannan dama ce aka bayar ta irin wannan shi ma ya gwada fa a lokacin ya samu scholarship ya tafi america ya je karatu irin wannan scholarships din ana buɗe su da yawa amma sai ka samu jihohinmu ba su cika ba saboda mutum yana ganin in yayi ba zai samu ba kuma yaushe ma can america a ingila a saudi arabia kowanne ne ya zo irinsa je ka cika ka yi addu'a ka manta da shi can ma ka cika sai ga Allah ya kira ka ta hanya bakwai sai ka zaɓi ɗaya amma problem ɗin shine ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku baka samu ba wanda ya bi ta hannu wani ya samu sai ka sare sai ka ce kai ba za ka samu ba baka da rabo da ba wanda ya tsaya ma kuma wannan babban kuskure ne wani yake magana da Ali ibn Abi Talib wani daga cikin kafirai ya ce me yasa ana yaki baka gudu ne me yasa ana yaki kai baka jin tsoron makami ne kai in ana yi sai ka tsaya ta bala'i da kai ana jin tsoron ka har mutum ya razana ya ce aini bayan tsoron Allah na fi ka hakuri ne a daidai lokacin da mutum yake sarawa ni ma ina jin tsoron amma sai dan ɗin shi daurewa dan kaɗan shi yasa shi in yi haka ni ma na haka na bude ido shikenan sai razana sai sake nasa amma ni ma ina jin tsoro ya ce haka mun zo kokawa da mutum daidai lokacin da zai kada ni ni ma sai in tsaya sai in ƙara dagewa sai in fishi haƙuri galibi za ka samu chance ɗinka yana ɗan nan kusa ne ka ƙara saba ka ƙara saba sai ka tsaya a nan shikenan kuma Allah ya ce tashi in taimake ka ka kuma ka kwanta in ji bahaushe saboda haka dan Allah ina kiran ku matasa duk irin waɗannan yanzu wani daga cikin jami'an central bank ya koka mun akan cewa irin waɗannan abubuwa da yawa da suke fitarwa waɗanda ake za ga mutane da yawa ba kowa ne yake cikawa ba wani kuma in ya cika ya dan ga kamar shikenan sai gibin a ce duk ƙarya ne ma wani kuma daga cikin na ƙaryan ake iya samun na gaskiyan ya fito duk abin da ka ji an ce ka je ka shiga ka gwada in dai halal ne ka gwada kawai in kana da wanda zai taya kan je ka kai sai ka roƙi Allah kuma sai ya taya kan tunda wasiƙa ba haram bane amma in baka da shi je ka roƙi Allah ka ce Allah ya maka kai tsaye wallahi akwai mutumin da in ya hana ka wallahi ba zai iya bacci ba shi ma bai san me ya hana shi bacci ba gobe kawai sai ya sa maka hannu sai ya bacci don haka duk hanyar da kuka san ana nema don Allah ku tashi ku nema da neman karatu da neman kuɗi don Allah ku tashi ku nema da neman aiki da ku daina damuwa da cewa wane wane wane wane wane nan dukkan su bayin Allah ne kuma sai Allah ya ba su dama suke yi haka ka roƙi Allah akan Allah ya sa wane ya maka ya fi maka akan ka roƙi wane wane ya maka Allah ubangiji ya sa mu dace muna fatan alkhairi wa kowa Allah ya ƙara rufin asiri ya kawo arziki wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh